بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يوم شابير ga watan sha'aban shekara ta 1947 wanda ya daidai da uku ga watan februari 2026 miladiya wannan majalisi namu da muka saba da albarka muna yin daura na wata wata daya cikin alwajis fin nahi wasar yau insha Allah ta'ala za mu shiga annakira ko masha Allah ina a samun ɗinmu yana zuwa da asamin da? eh ina jin barin ɗan duba a yi guda biyu ne a samun ɗin guda biyu ne yawwa shi na yawwa abu na farko shin wannan almankos zai yi inda an ce ana mashi da irabi na fatha fatha ya kamto bahir to zai yi a yin wannan da irabi wato haƙi fitar da harkar nan ƙuru-ƙuru lan tuhuni a ce maimakon tuhuniya alƙaziya sai a ce alƙazi Hmm?
an yi haka an ce ƙawi Na.
ba a sa wata harka ko kuma ba Na.
kamar kamar kamar rubuci ne da
Na. Wato dan dai saba ka'ida kawai. Ka'idan ta tariku ta su kurkuce.
ko wannan harafin na sura din da ya zo ya sa ya zama na sura ya zama kamar da aiki To sai a kaddara ba shi ma. Da ba kaddara ake ba ba su ma rago. Maksud ba kaddara ake ba. Amma shi ma ya aikin amma dai kawai kaddara aka yi. Bala lufa. Zai yi. Eh kamar alƙazi kamar a ce lan ta'adu wata kace lan ta'adu. misali eh ko a fi'ili ko a suna ba ba so ba maqsud sai kawai eh a ce lan tuhuniya ta ce lan tuhuni ko a suna ko a fi'ili Mm. ya Al- ya ma misali wasalin za a mishi za a ce ra'aytul qadiya ko zai yi a ce ra'aytul qadi ko a magana ce za a faɗa ko ko a zai yi maha a rubutu a a- haka da zai yi da ba ya sa abu bai ka ce ka'ida ka'ida wala ya sa wa ka'ida to sai masana ta biyu wala musa ba
ya dai wasu sama abin idan wasu yawan sama kan kai yi su ba za na ka sai matsala ta jin ne su kuma suka ce
masana ta biyu oke ta'alili na kasra ta al-mu'allaf salim ko eh takharijin ta'alil din tabbas ne ba
eh kare ta ta sai da zai yi nauyi ne da an samu tawariya na haraka eh, tawali al-fathat inda in aka ce muslimat fataha nawa ne fataha nawa ne a wajen akwai tawalin fatahat a wajen to ta jannaba ne tawalin fatahat sai a ce muslimati ba za a ce muslimata ba ba za a ce muslimata mukaddara a haka fataha nawa za ta zama uku ne ita wannan to ku yi gamuna ita wannan ga mun jayi ne muslima ma ita wannan alifin ba guda biyu ne to ka- ka- kaga uku to kuma ta to to ga wani fataha yana hudu kenan kaga tawalin arba'a fatahat kenan to wannan to ga wannan dole ko ai abin ya yi yawa wanda kana raba suka koba wannan ta'alili ne fa ba wai wannan ta'alili ne ka sa a rike kafin eh ace muslimat qanitati muslimati ba amma kace muslimat ka raba ba fatha bane babu tawali al harakat al al mutamathila a wajen amma kace muslimata to za ka mata wali harakat sosai guda wun guda hudu a wajen tajannubal lidalika sai ya zama sun yi wannan lalle wannan ta'adidi ne mai kyau kwarai da gaske to ban so shi wannan matsalar am- amma kusa akwai ƙa'ida ta larabawa da suke faɗan cewa al'arab al'arab la tabda'u bi sakin wal arab ah, ah, ah, taqifu ala sakin Eh, in misali al'arab اضطرت أن تبدأ بساكن استجلبت حمزة الوصل i tuni i zalli ba za su fara da wannan da wannan da wannan asakin din ba dan sakin ai shi ne wofantacce a fara da wofantacce laraba ba su haka sai dai su fara da mutaharrik to a sanar kuma laraba ko al'arabu ta takifu ala sakinin tasilan wa taysira ko yaushe in ta zo ko da akwai harafin ko da akwai harakan to tana tsayawa za mu ce ko za mu ce zai cewa lan tugni amma a magana a magana eh ra'aytul qadi a magana ba a rubuta ba in yabo zai mishi wasali zai wasalce shi amma a magana wannan zai iya yi eh wannan ma ya halatta ba har ma abin da ba yake ba ba ba ma al-maqus ba kal wannan wannan ja'a zaid za mu ce ja'a zaidun ba bal wannan shine ma al-afsah wannan shine al-afsah za ga wasu suna ta damuwa mala ya sha yi ma wato yan uwa wannan gyaran lokaci musamman masu siya masu an ja mushi baki akwai da za ku ga saboda shi a ce shi shi shi ya san nahu sosai eh ra'aytul qadiya zaidun waye waye to wannan ba ba ya cikin abin nan laraba ba ba al-arabu da'iman abada taqifu ala sakin tashilan fatajarrid al-harf al-akhir an harakatihi eh haka ma wajen al-munawwal kusa akwai yanda suke abubuwan sai wannan duk za ku ga kun kan da shi a tajwidi wajen munawwal wani lokaci idan jarra ne da da rufa'a ne sai shi kenan ba sai an fito da shi ba amma idan fatha ne su kara mushi su kara mushi alif alima hakima su kara mushi tsaya a laura eh kwarai da gaske haka wannan to wannan shi shine kaida amma wani lokaci kuma ana samu kaga kuma sun tsaya ma akan akan shi nasu ba din zaidan sai sai zaid a wurin wannan kuma suka ce baruwa shari'a ko lokata rabi'a wannan wato kabila ta mubar wanda suka yi tarihi mu da juna kai bakar da rabi'a ai kusan kisan ko ai ka na ka samu adabi na san shi za a ci mu adabi ba a nan fa eh na ce na sa na ce dan uwa kuma yayan mu malam Abu Wasan nace da Allah ta ba zan iya fara magana kai tsaye ba Professor Kabir Asgar da nan ka samu shawara nauyin masa magana amma na ce Allah shi ya nemo mun littafin da littafin kusan da shi muka karatu tuntuni ya jima ya yi ya yi shi da jima eh a kashi ma dai ba tare ki da awa zariya ba wani zariya ne yayi wanda ke muku eh wani da gaske ta a tare da juna eh to wani lokacin mu za ka iya bala maka magana ba sai wanda ke dan kusa da kai shi ma dai saboda sai yake da mu to amma dai shi dai nayi da ra'a nayi masa magana suna cewa wanda zai iya yiwuwa على حبذا غنم وحسن آه، حديثها لقد لقد تركت قلبي بها هائما دن- دنف آه، دنفاني آه، سوى تي- سوى لقد تركت قلبي هائما دنفاني اي هائما ان دنفا آه، يا- يا- قلبي تابر zuciyarsa wai ha'iman ya haukace da son santa danifa kuma wato wannan haukan ta mushi ya lalance shi ai danifa ya kamata ba ta ce danif ala lokacin ka samu wanda suka ala lokacin rabi'a ko ala lokacin rabi'a ko kuma ka ce kuma min min nawadiri sani'il arab aiwa ake ko abin da ya kamata wannan Eh, wanda su akwai abu akwai da dan saura in an samu wata gaba gaba kun san wannan wani lokaci yakan yana saba idan ta'u ne eh, in ta'u ta ne suke tunda ana ana eh marbuba din ana mai da ita ta zama hausa ta wajen karimatan ta ce karima wanda dai yana yana ana da canzawa sabanin kuma idan ta ta asali ce kamar bintan ce binta sai a sake shi kawai haka a yi mishi da arfu da arful itlaq a sake shi to ina gana kamar da an sa wannan abubuwa ko insha Allah ta'ala to sai an nakira yau insha Allah za mu shiga cikin nakira نعم ينقسم الاسم باعتبار العموم والخصوص إلى نكرة ومعرفة سونا إذا أن لعكدي دواتو kasancewan shi ya gami ko ya keɓe to ya kaso zuwa ga nakira wanda yake da ma'arifa nakira shine wanda yake baya nuni zuwa ga zuwa ga wato wani fayyace guda daya babu taksisi babu ta'yini wannan abubuwan fahimtar su yana taimakawa wajen fahimtar wasu daga cikin nusus na shari'a da suke zuwa shi za ka ji wani lokaci ana cewa annakiratu ba'da a eh annakira ba'da me yake cewa ne eh, ba'da nafi tafid al-umum annakira ba'da nafi tafid al-umum wannan duk shi ne za ku ga malamai suna fitar da ka'idoji manya a cikin haka ka'idojin na larabci dole Allah ta lafa da larabci bil lisan arabiyyin mubin kuma saboda haka duk abin da ka gani an sa ku ayin to ka'ida ne daga cikin ka'idojin larabci da za- za a aikin tashi an fahimta ko annakira kullu ismin sha'a fi jinsihi shine kowane suna wanda ya fantsama a jinsinsa in ka ce wan- wa- wani mutumi kaga kowane mutum zai shiga ya fantsama baka ce guda ɗaya ba wala wala yukhassu bihi wahidun duna akhar ba a keɓe ɗaya ba aka bar ɗaya ba a'a da zaran ka ce ka je ka ba mutum daga cikin mutane kowanne ka samu to sadaka alaihi sadaka ala wahidin min jinsi sadaka al-khamru aw al-hukm wannan labarin da ka bayar ko hukuncin da kai ya gazgata ya gazgata misali a a- da an- misali an Allah ta'ala ya ce ya ce ga dokan kenan a yanta wuyaye daga cikin ba- bawa daga cikin bayi to kaga kowane bawa mace ko namiji babba ko karami ya shiga amma misali idan ya fice yace itqu raqabatin mu'mina yanzu kaga dai taksisi eh wan- wanda wannan ah, taksisi ne wanda wannan jumla ta kawo shi amma asali wannan ita kalmar ta da na kiranta Eh, ita ma a cikin jinsin mu- id- wato raqaba mu'mina to kowanne ka dauka yayi eh wannan shine amfanin duka aka wasu da na kiranta wannan saboda wancan sifa din ita ta- ta dan bata wani ta'arifi amma kadan kun san ko akwai abin da kuma za ka ga ya ta mushi ta'arifi amma kuma shi ta'arifin shi bai da karfi kaman ashai'u ashai'u galibi wani lokaci ma yakan zo da ma'anar na kira ne ko galibi kan abdullahi mu Eh, to wannan suna babi ne mai yawa wani lokaci ɗanɗanon larabci yakan taimaka kwarai da gaske na hau rajul kaman wa- wani mutumi farasun doki saubun tufa naharun ƙorama gulamun yaro fa kullu ismin min hadhihi al-asma' kowace suna kowane suna daga cikin waɗannan sunan nake ya dullu ala fardin ghair muayyan yana nuni zuwa ga wato wani tilo guda ɗaya ba tare da an ayyane an ce wani ake nufi ba zai da ku amru min afrad jinsi daga cikin ƴan uwan jinsin sa in aka ce mutum to duk wani wanda yake mutum ne ya shiga ciki in aka ce dabba ta duk duk dabbobi sun shiga ciki ba tare da an yi ta'ayini wannan shi ne an nakira wato a lafazi ake magana nan ba dole wai wa a jumla ko siyaki ba da'ima abadan kusan nahawu yana da alaka yana yana da alaka da kalimat yanzu na an nakira inda nuhat yanzu ake magana mu yanzu kaga nakira a rayuwa aka ce maka nakira baka da kuɗi baka da kowa kai ba dan gidan kowa ne la hasaba laka wala mal shine nakira ke da la kyauta ce wan nakira hiya al asl suka yi sabani akan cewa to tsakanin nakira da da wato ma'arifa wane ne asali to shine sai yake ce maka to wannan al aswab inda nuhat shine an nakira hiya al-asl nakira ita ce ita ce asali ita ce take zama tushe ma- ma'arifa لانها تحتاج في دلالتها على التنكير الى قرينه آه، لانها لا تحتاج لانها لا تحتاج في دلالتها على التنكير الى قرينه saboda in kan ce rajulun to ba ba ta bukatan tenuni zuwa ga wannan rajulun din nakira ne zuwa ga wata qarina kana tsayawa rajulun kawai an gane an gane kawai wata nakira ce amma al-ma'rifa fa hiya al-faru amma ita ma'rifa reshe ne لانها تحتاج الى القرينه هذا غالبا انا بكاتن قرينه كو دي قرينه تا اللام ko kuma قرينه تا wato هذا ko huwa idan irin wannan wannan kaga duka wannan qara'i ne amma ya yahtaju ila far'i da abinda kuma yake nuni amma ya yahtaju ila qarina okay wa ma yahtaju abinda shi kuma yake bukata da abinda yake ya bukata ya bukaci wani abu to far'un shi shi wannan ya zama ne shi amma la yahtaju akan ne shi ne daga daga wato ginshikinsa na wanda shi baya bukatar komi don aka to shi na kira ita ce al'asul ita kuma ma'arifa ita ce wato alfar wani na kira alamata ne na kira suna da alamomi guda biyu awwalan na farko an takmala al wannan na kiran al din ne ko kulamun ce Eh, akwai rigima tsakanin ko ba rigima akwai sabani tsakanin malamai sana khalil da siba wani yana can gaba ma kamar na ga ya kawo bari mu ci gaba an takbala al ta ta karbi al da lamu wato asira fi hatta arifa kuma idan aka kawo al da lamu din yayi tasiri wannan babu da muhimmi saboda ihtirazan min al fadl al abbas kaga wannan tarihi bai mishi tasiri ba sai dai wani abu ya kara kawai amma bai tasiri kasancewar alamiya na wannan mai sunan ba saboda haka suke cewa to a nan an nakira wacce ake magana in ta karba da lamu to nakira ce wacce in ka sa al-lamu zai mata tasiri da can zai cire ta daga nakira da zama an santa kuma zai sanar shi da ita zai ta'arifin ta مثل فرس قمر كتاب فتقول القف الفرس دوك النز القمر وطن الكتاب littafin. ko kuma littafi idan ba an san shi kamar kitabu kitabu na nasiba wai ko kitabu na qur'ani wanda kaga ko ko ba ya kai dai an san shi kawai an ga sai kitabu an gani inji a dawo ثانيا ان تقبل ربا سلفت لنك تقبل ربا ان تقبل ربا شين فالمعرفه لا تقبل ربا اذا معرفه ما تقبل ربا تقول رب اخ لم تلده امك sau da dama ana samu wani wani zama dan uwanka wanda ba ba ka tafi shi ba wannan wannan masal ne arabi mashhur cewa idan ya ba abu taka ta zama ta rikide ta zama budatantaka da yan uwa taka tsakaninka da wani ka ce rubba akhin lam talidhu a ummuka to duk wani suna da ya zo bayan rubba to wannan na kira ne aku aku na kira tun li'annaha qad na rubba to wawu rubba fa eh kusa wawu rubba eh a wawu rubba sunan da ya zo bayan wawu rubba وليل كموج البحر أرخاص له علي بأنواع الهموم ليبتدي إجن أم القيسي hukunci su da rubba eh abin da kisan gudani kenan za ku za ku hash ku ilhaqi da rubba duk sunan da yazo wajen wawu rubba ai wa rubba laylin haka ne wawu akwai wata wawu da take fi ta wawu rubba za ga wata wani suna majrurin ya bi bayan ta ita ba kasami ba wani wawu rubba ake kiranta eh wato so da dawa wani dare kamar dal bahri ibn qais kenan to wannan gasan shine gaskiya alama din na ukun kan fara'i ne in ka ga dama na hudu ka ce kuma tana tana karban alwasu alwasu bi nakira amma alwasu bi nakira amma wannan galibi ba su ba ta tarayya ba ba ta ba ta ke banta da abun ba zaka cewa zarjulun fadil zaka iya cewa wannan imra'atun karimatu kaga ai karimatu wannan wasu ne na wannan imra'atun ta karba to amma kuma wannan ta keɓanci ya keɓanci ya kira ne eh in ka aljalamu ne to ka ita ya keɓance ta amma in ta fuskan shi ma ma'arifan yana karba shi ma yana karba wato ar-rajul al-fadil al-mar'atu al-karimatu ba na cewa ba kana kaga shi ma yana karba yasa wasu daga ciki ba sa kawo wannan a matsayin alamomi da yake banta da shi sai dai ka ce wato shi sufan ya zama ya bi shi wajen na kira din to wannan shi ma kamar alama ce kwarai da gaske sai na biyu al-ma'rifa shi ma'rifa ma la yaqbalu al abinda shi baya baya bukatan al in kaga al din to wani ta bara ce ya kawo al-fadl al-abbas al-mahmud al-muhammad ana faɗa yake in an yi murata wani wata ma'ana wala tu'assiru fiha at-ta'rif shi wato in aka al-lamun baya yi tasiri akan ta wajen yi sanar da wannan sunan a sunan yankan nan yana nan نحو زيد عمرو خالد وهي ستة أقسام واتو sun ya kasu kashi shida ya kasu kashi shida amma muka ce ana ana iya ana cewa al-khalid ana iya cewa al al to azaidi wala ne ba amma dai qiyasi ana iya cewa din tunda daga daga ziyada ne da wannan ma wal baraka zaidun to sai shi ba suna ne shi ba suna ne manqul ba suke cewa suna ne mutaja musamman wajen masu maganar bajazin da lajin kamar ya kawo maganar kuje wayar sita aqsam ya kasu kashi shida akwai al-dhabair al-dhamir shi suke fara kawo suna cewa shine a'raful ma'arif wannan ba sallama wa kai ba shi ba wani sun saba kamar ana da hum wannan kaga dhabair sai wal alab sai sunan kiranye ka zaidin wa hindin wal ishara sai al ishara kaza wa bi sai wal mausul sunaye na da suke dangata jumla da wato dangata jumla bayan da jumla gaba amma allazi allati wal muhalla bi al da wanda aka mishi tozali da al kal gulami wal mar'a wal mudaf ila wahidin minha ko kuma wanda aka wato danganta shi zuwa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa abubuwan da aka faɗa din nan kamar izini ai an dangana shi mutasili ila bamir gulami wa ila tafsila zalika na rikar da kai dalla dalla waɗannan abubuwa aka faɗa wannan kullum gobe wanda ya kawo su yadda ya kawo na kire kina haka ake kawowa haka saba shi abdamir yadda ka kaga abdamir sai ismul ishara sai sai waye mai kawowa eh abdamir sai alam afwan abdamir sai alam sai ismul ishara sai ismul mawsul to sai ya muhalla bi al kaga shine abafu al ma'arif abafu al ma'arif al dalam eh to shi ai ai dan kallace shi ya ya fa hake da ko wanda ba rawa da aka fi samun shi ya fara ha a'raful ma'arif to shine da ko dai alam ko maba'ir gwargwadai da malamai suka saba ne to za a fara da ma'arifa ma'arifa awwala yace al-dhamir lamiri lamiri shi bamiri shine dai wanda wakilin suna din wanda galibi تحل محل الاسماء وانا في تعريف انت انا في تحل محل الاسماء المهم كتي جاء زيد كتي جاء هو مثالي هذا هو ان يعود الى زيد آه، قد استغنيت بالضمير عن ذكر زيد وانا شيني شيني أبو زيد. معرفه من شي مبنيه مبنيه سي باتا باكا توا ابو ان كان لا شبه تسوي من الاعرابي هو هو ني كوي تنقسم الضمائر لان شيء ده ساو نور ان بزي جارح تنقسم الضمائر الى قسمين ضمائر تنقسم كشي بيو ضمائر بارزه والضمائر مستتره ضمائر wanda suke a bayyane ake ganin su da kuma ضمائر مستتره اولا na farko الضمائر البارزه ما لها صوره في اللفظ shine wanda suke da sura a lafazi za su zo kuru-kuru ka gansu wa tanqasimu ila qismayn su ma sun kasu kashi biyu akwai bama'ir munfasila wanda suke lamirai ne wanda su araba suke bama'ir mutasila lamirai kuma wanda suke so a haɗe suke da da wanda suke shi fi'ilin da suka zo da tare da shi a bama'ir al-munfasila wa hiya qismani su ma sun kasu kashi biyu akwai bama'ir raf'in da bama'ir nasbin bama'ir kaga shi bama'ir munfasila ba ka duk in ka gansu to ko dai raf'in ne ko nasbin ba ka fita daga ɗayan biyun nan na farko shine bama'ir raf'i wanda suke zuwa da rufa'a wa hiya ana da nahnu in ka kawo ana sai ka kawo jami'in sa shi nahnu anta anti antuma antum antuma kaga lil mu'annath wal yasawi fihi al mudhakkar wal mu'annath antuma antuma antum ماذا أنتن ماتا هو شي ضمير الغيبة هي إتا ضمير الغيبة هما سو ضمير الغيبة ماذا ماتا هم سو جمعي هن سو ماتا يتي مثالين يتي أنا مثالي نحو قوله تعالى فدق الله تعالى وانا التواب الرحيم ni mai karban tuba ne kuma mai jin kai wannan me da ni a wurin ana da mubtada ne atawabu ba atawabu atawabu rahim khabar mubtada to yasa aka yi ibn lamu sabanin abin da aka saba da kuma yace ana tawabun rahimu ai ban zamar za ku manta wannan ba ai mun faɗa muka ce wani lokaci akan zo da alif da lamun li fa'idatin hasriya dan da yake ana tawwabur rahim kamar wannan sifa din shi kadai ne jinta kai saboda li mazid ikhtisasi wa istihqaqi li hasri sifati Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka anan kana cewa ana tawwabur rahim wannan at-tawwab din mubtada ne khabar mubtada marfu kai tsaye in ka ga ma kuma zaka ce khabaru لمبتدا محذوف وهو ضمير الفصل انا هو التواب الرحيم kowanne da ka kawo ta wannan to dole yana fa'idar da wato wato fa'ida ce ta hasiliya hasru sifatil fi Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ana tawwabur rahim wannan shi yasa in zaka yi tarjuma to sai ka san wannan abu kuma sani zaka ta za ta kwatariya wato shi ka shigar da ake son ka samu na lalacin ba za a samu ba in ka zo ana nasiha ba dole ka ce wa dini nasiha ne ba ka shi sai ka ce wato addini gabaki ɗansa nasiha ne to kan ka ka ka fitar da abin da ake sa a fitar da shi ma da ma'ana tuba na ubangiji ne shi daya to kaga an fahimci cewa nan tuba ibada ce kenan kuma ba ko kuma ma ko da ma ya ya tarayya da wani mahaluki wajen wannan asalin sufan to amma dai sai mahaluki zama muqayyad ne sufansa amma ubangiji nasa kuma mutlaq wato mafi kamalan sufa yana wajen ubangiji wani lokaci a haka zai ga malamai suna kawo ka'ida ce wai da suka samu wannan ka'ida yadda kuma ka san larabci bai da zaka san ka'ida kuma ka sani bai da zaka gane za ka san me malamai ke tattaunawa ba Eh, ka- ana tattaunawa da waye yake cewa shi ana kawo kawo shi ka'idoji to ka'idoji in baka san ka'idoji ba ai ba ba za ka koyi koyi ba ka'idojin nan da su aka yi to da larabci da su sai nahnu نحو قوله تعالى قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون suka ce mu wato masu islahi ne a ban kasa nahnu shi ne nan asalin shi mubtada muslihuna khabar mubtada amma dan kaga ismu inna ne wannan ma din kaf makfufa ce sai anta nahwu qawli ta'ala ya adamu uskun anta wa zawjukal janna anta kaga wannan anta a shi ma wato bamiri ne sai huwa nahwu qawli ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an huwa bamiri ne wannan wannan me shi ana mutada to na kabar eh
ma su da ofis da ya ce ko
wannan khalaqa lakum wannan ma fil ardi ba maqulun bihi ne khalaqa Allahu lakum ma fil ardi ba shine ba khalaqa Allahu lakum al arda wa ma fiha ba shine ba maqulun bihi ne shi mahal maqulun bihi ne wannan ya eh ai khalaqa lakum ba ko fi'lu fa'il ba lafzul jalala wanda aka koye shine shine shine wato wannan din shine fa'ili to me aka halitta ba fil ardi wannan ma dan ai maqulun bihi ce shi mahal maqulun bihi ne wannan ma ma din wannan huwa asali ubangiji aka wai wannan huwa bayana kuma wajen ubangiji bane كيف تكفرون ba ba shine ba kaifa takfuruna billahi wa kuntum abwatan wannan billahi wannan huwa ila yahudi ila ila lafzul jalala Allahu huwa alladhi shine taqdirin Allahu khabar mubtada huwa alladhi kuma shine wato eh, khabar mubtada Allahu shine mubtada shine mubtada mahdhuf huwa huwa alladhi wannan huwa ai bamiri ne ko ne zama bamirin sha'ani ko bamirin fasli in ya zama bamirin sha'ani wato litta'alim kenan in kuma zamirin sha'ani zamirin fasli za a takdirin lafazin Allah sai hada shi da ayan baya ta kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan thumma ahyaakum ah sai na ne hiya qala ta'ala qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala ud'u lana rabbaka ka je ka roki ubangijinka ya bayyana mana wai mece ce ita tunannu wannan wannan ma hiya wannan hiya mece ce a nan ta hiya din nan mece ce wannan ma dai kusa istifamiya ce to hiya din mece ce ta a galibi idan ga- idan istifamiya ta zo to shi wanda aka ba tambaya din abin da aka ba tambaya din khabar ne na muftada istifham din shine a um, ma din khabar ne muqaddam hiya in tace muftada kamar ce hiya maza kaga hiya mutu dace maza shi labarin da ake tambaya ai labarin ta ba labarin da ake tambaya ba to shine khabarin muqad- muqad- muqaddam hiya din kuma istifhamiya ce kuma ita ce khabarin muqaddam hiya din ita ce kuma khabaru ah, mubtada muakhar sai huma qala ta'ala wa huma yastaghithani lillah wa huma yastaghithani lillah wannan huma sai da mubtada kenan ko yastaghithani lillah jumla fi'liya fi mahalli آه، رفع خبر مبتدا سيف الضمائر والضمائر ذيك أوكي، فالضمائر انا وانا انا نحن وانت هو وانا لما بعد اكاو انا نحن وانت هو هي في الآت سابقة في محل رفع قول إذا كسامو في محل رفع لي قول إذا مبتدا قول إذا مكذا قول إذا مكذا قول إذا مكذا قول إذا خبر أما لا كسامو في محل رفع لي وده رفع لي سكتشي لكن سأكد أنا ده نحن ده أنت ده هو هكا آه wannan ya ala muskun anta maf'ul bihi ne eh to ya la ya bushi uskun aljannata eh wannan an an anta wa zawjuka min al-ilaba eh akwai a dama wannan anta ita ce muqaddara ai to wannan wannan anta ta me take da mubhara din eh tauhidi ce anta wa zawjuka uskun anta anta wa zawjuka eh tauhida lil lafzi ne sai ba ma'irul nasbi al munfasila sai ba miri wanda yake wato na nasba wanda su mafasalai ne a raba suke da wato wannan ɗinsu wa hiya iyaya iyana iyaka iyaki iyakuma iyakunna iyakum iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna ga disna iyaya qala ta'ala wa iyaya farhabun ni kadai za ku ji tsoro dama aka ce taqdim ma haqqu ta'khir yufidu al-hasr shi ma nan wannan wata fa'ida ce asaliya karka ce ku ji tsoro na sai da za ku ji tsoro ni kadai ko ni kadai za ku ji tsoro ma kanu iyana ya'budu iyyaka na'budu iyyahu tad'un nahnu narzuqukum wa iyyahu والضمائر إيايا يقول يا رب عشان يوني يا يا اللي تاشي أسمع iyana iyaka iyahu iyahu fil hayati sabiqa fi mahalli nasbin duka sun faɗo a wajen maqulun bihi ne wannan iyaya maqulun bihi ne muqaddam farhabun kuma shine fi'lu fi'lu fi'lu fi'lu amri fa'iluhu dhamir mustatir sai ad-dhamair al-muttasila dhamire wanda suke su a damfara suke da الضمير المتصل ما لا يفتح به ما لا يفتح به نطق shine wanda wato ba ya ba a bude magana da shi sabanin nahan ana kan ana bude magana da shi wala ya kawo ba'da illa ko baya ba a samu shi bayan illa sai da illa ana ba illa hu- illa illa huwa ba ba ba abu ba zai yi ba zai yi ko ko- ko an kallafa ba ba zai yi ba illa zai ilai ne abu zai yi ba ai larabawa ke da ba ta yi kaga ka- ka- wanda ta khariji ne mai kyau la ya kawo ba'da illa wannan kaga mafadahu al-istiqra wa tatabbu' مفاده استقراء كلام العرب فوجد أن العرب لا لا لا لا لا لا, لا, لا تقع الضمائر المتصلة بعد إلا في كلامها وتنقسم بحسب موقعها من الإعراب إلى ثلاثة أقسام سنك سكشي أكو سوما ورغودا يدا سكا تنشكا الإعرابي أكوين مرفوع المحل وأن ذاك بجرس بجري نرفعه an zo wajen fa'ili kenan wa hiya khamsa su biyar ne tawul fa'il tawul fa'il lahu qumtu qumta qumtu ni qumta kai ka kami ni na miƙe kai ka miƙe tu ni kenan ti eh, ta kai sai kuma qumti mace mukhafaba ko eh sai aliful sunaini wallahi kaga shi karatu yana da malamai duk suna da suna da minna akan mu kwarai da gaske ina tuna lokacin da shi malamin mu a wajen tu da ti da ta din nan wajen kar ku haɗe kar ku haɗe sai ka zai zo wajen ya ce ya tarbe da wani shakon shi ya yi tawasalin ya tawasalin ya dambara ce in ka ce tu to ni kenan in ka ce in ka ce ta to kai kenan wallahi ai malamai sun yi kokari Allah saka wasu da alheri kware da gaske ai a- wato akwai akwai wato eh, shi eh, ƙar- ƙarfin hali da kuma wato kamar abin suna jin daɗin sa suke yi To amma kaga ai, a- a- a- malama a lokacin a lokacin ina dan eh, eh, eh, kunun da za su yada sugan da za su yada waye duk gashi na kuma kuma ani amari a ba wani ba matsala Eh, dan albashi na su duk ya ishe su amma yanzu malami ko ruwa hamsin gaba shi ne ai ai da gaske kai abubuwa sun lalace Allah ya kyauta Mm. wallahi ko haka haka batun su wallahi sai su batun su sai su- su ci su sha su batun su wani lokaci ma su ake mu je mu siyo su wani lokaci ma kai da kaje ka siyo sai a daji maka sai ka dan sha dama dai fa kana son ka sha in kai ba malama da ya sha kama dai ya rage maka da ba wallahi Eh, shi yasa har yanzu muke muke girin masu kwarai da gaske ba da cewa alifin litinaini da wato a da alifin litinaini na hau kama wa wawu- wawun jama'a duka waɗannan mutasilai ne kuma fi ma'anar rafi ne kamu wa niyun niswa آه، قمنا وياء المخاطبة له قومي فكل ضمير من هذه الأمثلة وقع فاعلا ذكر سنة صاب القصر يا فاعلي ولا يجوز أن يعرب غير ذلك بذي يوجد حتى وما كمشي إلا إلى بدوا النبا ذلك شيء أنكروا قمت كذا كنت سيد فاعل في جبا dole na gowa larabci ko la- wannan aka wani asalin guda biyu zaka gina shi eh sai da kai ado kai ado da tozali da larabcinka a cewa da ba da shi sai mushtarak baina mahall nasbi wal jarri wanda suke tarayya wajen nasba ko jarra fakat wa huwa talata su uku ne akwai yawul mutakallim nahwu qawli ta'ala rabbi akramani Rabb- wannan ya ayat da ita ke nufin fadl ne ko mabtalahu rabbuhu fa yaqulu rabbi akraman sai ko rabbi akraman kaga akramani shine asali wa kaful khidab yawon mutakallim shine akramani ko ba kuma rabbi ma rabbi ma kaga ainihin shine yawon khidab rabbi akramani wanda wannan yawon kusa an share ta wa kaful khidab lahu qawli ta'ala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ma wadda'aka wannan kaful kaga ya nan ma wadda'aka nan a ina ya faɗo rabbuka rabbuka fa a yau da mafulu biyu mubahu ilaihi dai Eh, kaga wajen jarra kenan shi ta saka muku shi ayyuma kala me ma'anar kala Mm. eh yawa eh ubangiji bai tsane ka ba ubangiji ba barin ka yi ba ba tsanan ka yi ba kar ka ga wai wai- wai ana ta maka abubuwa bai dan- bai kawo maka dauki ba a yana nan dai zai kawo a jira sa abar kawo da waye da sauransu duk duk Allah zai kawo ka ga Allah bai kawo dauki maka ba za su je za su kai labari a ma wadda ana rabbuna eh wani ai- eh, kwana uku nan ko kun san abin da ke dan faruwa ko na ifsin files da ake ta yadawa za ku na dan samu gushi jiya da dare kirasiti na yaƙi bari na haka tun eh, na an fara bibiya abin dan jiya na fara bibiya sosai labaran sosai na bibiya dai daga don sai da dare yin file za ku na sa a gurin wato abin ban karanta duka ba amma in kana bi wato abin ba zai ba zai za ku ga hawasa din saboda reference hawasa na na na bayar saboda sai su je su kwashe su da abin nan kuma duka an gane cewa kaga suna cewa su masu kare yancin mata masu wa- kare yancin aure da wuri masu kare kaza su suna jin tausayin mutane suna jin tausayin yara ana ta kashe su ana ta waye amma kuma aka ku ne kuke shiryawa kuna nan da wani wa zuwa yana muku zabarin yara ƙanana kuna fasikanci da su kuma kun hana aure yara yan shekara bakwai yan shekara bakwai kamar da kula ta haka kuke yi shi namiji ba shi wa ka hana shi ka ce ba shi wa ka ce wai abu mace a wajensa da yan shekara bakwai goma da ya rike da yan shekara talatin ba zai yi ba duk duniya ba inda ake haka ubangiji da ya halitta ka shi ya halitta maka wannan ya san kana bukata kawai sun su waɗanda su elizabeth na duk suna shekara bakwai galibi aka iya su aka- aka- aka aure su to kun ce ba za ku yi ba amma kuma duk ku ne kuke zuwa kun sa wannan jeffrey einstein din nan eh, me einstein yake kowa yake yake zuwa dai ya kawo muku gaban waɗannan yara yara wasu wasu ma ba su ma kai biyar din ba suna fasalanci da su kuma duk manyan shugabanni duk suna yin shi da su akwai daga cikin ma musulmai inda ake su musulmai dai ba ba- galibi ba ka da dama ka ce wai suna cikin wannan harkar sai dai tabbas an yi hudda da su wataƙila a yi amfani da su ko ba a bar su ba ko ba sani ba amma su Trump ɗin da suna ciki su Clinton da suna ciki su Obama da suna ciki Obama na ga sunan shi kuma na ga da shi suna ciki su ba ba zuwa suna wani rigima don akan fahimcin ba ɗanci ba dukkan dukkan da ta ana koyewa ba a magana ba a magana ba a magana wani daga cikin ma- wato shugaban su yake cewa da CIA su da waye da FBI su duk corrupt ne mai cewa ba sa cin hanci wace baka ba sa cin hanci suna cin hanci to mu nan mu nan wato mahaukatan mu masu bambatancin su suna nan su dawo mutane wuce wannan barbarism ne bai bai bai bai a ta hauka su ga su suna fasikanci da yara kanana amma su tashi cewa zaje an maka annabin ka zaje maka duk wani wanda ya aure yarinya kanana ai ku ai inda ai kamar ka a ce ne wai wai wai wai wai wai ba za a aure ba duk ba za a aure ba, dole a ga zina shi kuma namiji shi namiji ubangiji akwai bangaren sa da ya da ya halitta masa na na haiwaniyarsa yana bukatan wata ya biya bukatar sa ka zo duk wasu dabbobi ka zo ka gani ba wani ba wata ba yarinya kuma sun ma kusan yara kanana na maza haka muke to ma abin da baka baki su hadda mata an shirya Clinton an ce ita a ciki kaga tana kasan kawo ta yara kenan me take in ba ka kawo ta yara ba ma in dai ba ka mutu ta ba taimako kenan wato da haka ne suke ta yi saboda haka wato ah, ka- mu daina mu daina yaban musulunci saboda kawai wani ya yaba musulunci daga waje mu mu yaban musulunci saboda musulunci musulunci ne mu haka haka haka ubangiji ya dama za haka za mu sha kawai suna so kowa so wannan an ce alamu amillah Allah ba shi ya fi sani ba shi ya halice mu ai shi ya halice mu duk wanda suke maganan maganan zamantakewa tsakanin mace da namiji za ga suna maganan yarinya karama yarinya karama ita ce wanda namiji ke bukatar ta ita ce wanda kawai in ya sa- in ya same ta to ba zai yi biye biye ba ita ce kuma za ta shawuye za ta jura kwaraniyansa duk wannan kwaraniyan da da da da aka yi da gugurmai da aka yi da aisha ba zala hayyara su shigar 18 za su iya ne in- in- in- in- in- in- mata yana nan da zamani yanzu da an yi maka haihuwa shi da kuma ka ji an ci haihuwa ma- ma ya ba ta fara matsala ta kawo tangarda eh kuɗa duka bi waɗannan abubuwa saboda a- a, ko da wani lokaci dai dole za a daga taskace shi ana koya ma juna ana kuma tuna ma juna saboda ka a manta da yanzu bayan wani lokaci gaba nan ga wani shidani ya kawo magana kawai su suke magana su suke da baki hatta maganar wannan abin da ake cewa yana zuwa a libya asali ai na sha faɗin cewa da tura suka fara yi shi wanda su abin da suke kira modern slavery bauta sabuwar sabuwar wato salo ta bauta a je kawai a kama kan an kama kan shi turai in ka shiga turai ba a gaice ka ba in ka je kana son an- ka je mu'azza mukarraman shi an gaice ka za a je a tu- a nuna maka tourism a nuna maka kyawun labarin turawa da yakanansu da mutuncinsu da ba- ba- yadda suke karɓan baki in ka shiga sumugunin ka kai ka shiga to sai ka lama asfalin sashi ne kuwa in kai wasa wani ne zai bi je ya kwace maka ya confiscating passport naka da wani abu ba in kana da shi a je a kulle ka a wani gida kai ta bauta sai ta fasikanci da mutum ba shi ya gaban larabawa kuma su waje suka dauka kaje da aka yi amma asalin turawa suka fara yin wannan sun suka fara yi Allah kyauta Ah, ina ne ma sai wa ha'ul ghaib Ah, sai wato ha'ul na wanda yake ah, na damir ghaiba na hau qawli ta'ala fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiru li sahibihi ad-dar wal majnun ko Ah, kaga wa huwa yuhawiru wal maqul bihi ay yuhawiru sahiba eh الفلياء في ربي والكاف في ربك آه، ربك هو والهاء في صاحبه في محل جر والياء المحذوفة في أكرمني والكاف في ودعك والهاء في أحاول في محل نصب على المفعولية على المفعولية أنا أدب بقى لا كتب يعني فما أنا أدب ولا إن شاء الله سي مشترك بين محل الرفع والنصب والجر وأنا وأنا كما سوى سئل وأنا باسل يا كاجا وانتم في محل الرفع خاصة ولا هو في محل النصب والجر خاصة ولا هو في محل الرفع والنصب والجر معا وهو لا لا قول تعالى ربنا إننا سمعنا سمعنا ونم ونم مقول به ne. فهو- فهي في ربنا آه، ربنا كما في محل جر هذا ربنا أي آه، وانا يا ربنا هو. وفي إننا هذا إننا وانا في محل نصب النشيمة في محل نصب اسمان اسم إن اسم إن وفي سمعنا في محل رفع أو سمعنا لا شيء مفعول به سمعنا أي سمعنا نحن في محل فاعل في محل رفع فاعل مم. تو- sai ثانيا النبي الضمائر المستترة ضميري wanda suke a su a ɓoye suke ma laysa laha suratun fil lafzi wanda su ba su da sura kurkuru an zana su a fili wa hiya qismani sun kasu kashi biyu na farko akwai musafirun jawazan akwai wanda ake koya shi a halal amma idan ana so a bayyana shi za a iya bayyana shi in an matsa sai musafirun wujuban sai wanda ake koya shi wuj- wajibi na farko shi al musafir jawazan wanda ake koya shi haya halatta amma ko ya halatta a bayyana da shi wa huwa ma yahullu mahallahu adh-dhahir shine wato ah, wanda zaka iya kawo suna mubham suna bayyananne ya zama ya kafa kwafinsa na hau muhammadin yaqra فيقرأ فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير متصل تقديره هو لكن يتوى يقرأ محمد أو رأي كثيرا وأن مثلا كثير يقرأ محمد و- و- وهو يعود على محمد فتستطيع أن تقول يقرأ محمد أشياء غير ما سكاو سأل المستتر وجوبا وهو ما لا يحل محله الظاهر شيني وند سونا ظ- مظهر باي- بايا وند إنسا بايا وتقفي مقفنسا نهو ضمير المتكلم في قولنا كما هو ضميري نم مغانا نأقوم ba ka yi ba ka ka- ka- ka- in ka ce wani ana sosai to ba ba- ba wannan wani abu ka kawo da shi amma dai ba wai ka kawo ne ya zama ah, ko- ya kashe maka kun wannan kai sunan ka da kai ka saya ba fa aqul fi'l mudari' marfu' fi'l mudari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhamma wal fa'il lamir mutasil wujuban taqdiruhu ana ولا نسد ان نقول اقوم احمد انا eh to ai sai zai yi ba eh kaga ya abin ya dace ni ne da ba mai mai magana ba ya ce aqumu ahmad ba yi ba ce aqumu ahmad wujuban dole ka share shi to haka zalika fi qawlina qum haka zalika fadan mu qum din shi ma dole ka share qum anta kenan ko haka anta dole ka share taqumu anta shi ma dole sai ka share naqumu nahnu sai ka share wannan shine kadai abin da yake dole sai an share musatir wujuban a ya kawo yanzu ana ya kawo nahanu ya kawo anta guda uku nan dai dole su shika shikai ne su dole a kawo dole sai a- dole kenan su kadai ne eh
kamun kuma da ya kamun eh kamun
qamu na ayyuka ne
eh qamuhum eh shi ba da mujuban ne eh kaga to ai ba amma kaga ai jinsin anta ne shi ba anta da antum ai jinsin ghaiba ne Mm. amma da abin da kawo da mijin da bai ai to ku ku- ku rubuta mu dictation ku rubu- ku rubuta akwai wasu أما المستتر وجوبا فهي أنا فالضمائر المستتر وجوبا هي أنا نحن وأنت أنت ولا يعني sauri saboda yanayin lokaci shi ko ara baka
karewa ya
to to sai ana wa na'anu wa anta ko sai kuma fa'ilu hala wa ada wa hasha shi ma na wujuban sai ka shari sai ka abin taqdiruhu huwa hiya aw hum fa'ilu hala ada hasha in muka dauka cewa su din ta ilai ne kusa akwai magana cewa ta ilai ne ko harfu jarri ne tun da kace in kace wannan hadara tullab wa ada zaidan wannan sai kace hadara tullab wa ada wannan fi'lu madin ne zaidan maf'ul bihi mansub wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu huwa ay ada huwa zaidan an fahimta Eh, wannan wujuban ne dole sai ka share shi wannan shine fa'ilu khala wa ada wa hasha Ah, wanda suke taqdir ne zama gwargwado yanda yazo in huwa ne in hiya ne ko kuma hun ne zamirul ghaiba dai an fa wannan to sai kuma laisa wala yakunu al-istifna'iyya laisa wala yakunu al-istifna'iyya azza laisa wala yakunu al-istifna'iyya نحو جاء الطلاب ليس طالبا معناه إلا طالبا كأنه جاء الط- جاء الطلاب ليس طالبا معناه جاء الطلاب إلا طالبا شيء استثنائية ده أفهم ده؟ sai ka ce da iradinsa shine a a a wato laisa taliban ai fataqdiru laisa huwa ba'dhum taliban laisa huwa ba'dhum taliban eh jaa kaga fi'il talib maf'ul bihi laisa lahu ism nasiqa ce istithna'iyya taliban nan sai ya zama kamar ismu laisa wato khabaru laisa ko kuma maf'ulun bihi shi asalin fa'ilin shine wato shine ba'd huwa ba'dhum laisa huwa ba'dhum taliban wato abin da kake magana ɗalibai sun zo baya cikin su ɗalibi ɗaya babu yana cikin su ɗalibi ɗaya kamar ka ce sai dai ɗalibi ɗaya ne a takdir shine laisa huwa ba'dhum taliban laisa huwa ba'dhum taliban shine a takdir aga ismu laysa shine mahdhuf din mahdhuf ismu laysa shine shine akshari anan bamiri bamiri ah, wa- bamiri akshari shine mahdhuf ismu laysa qaliba kuma shine khabar laysa din sai kuma qama an-nasu la yakunu zaidan qama an-nasu la yakunu zaidan ay la yakunu huwa ba'dhum zaidan ay la yakunu huwa ba'dhum zaidan kaga huwa nan da an share shi kamun na su yau kuma eh, qama an-nasu la yakunu zaidan ma'anahu illa zaidan وليس لا- لا يكون معنى سيئة قام الناس لا يكون زيدا أي باب دبتكنس زيد قام الناس فعل وفاعل لا يكون نم لا يكون بعضهم معبوف يا واتو اسمه كان شيني هو الضمير لي زيدا كما شيني خبر كان أنصافه to wanda shi sai kuma fa'il na ma af'ala litta'addud wanda ma af'al da ake kawowa na ta'addud to fa'ilin sa shi ma wannan an share kace ma akramar rajula ma akramar rajula al-fa'il mahbub fa'ilin ka share shi taqdiru huwa al-a'id ila ma wanda yake kuma zuwa ma din ai ma yana ai huwa da kuma zuwa wajen ma din ne ai ma akrama huwa rajula amma dole dole sai an share shi ma wannan wujuban ne na'am na ba- ba kace ban ji ba eh ما أكرم الرجل الفاعل محذوف والتقدير هو العائد إلى ما العائد إلى ما هو اللي يجي كوبا زوا ما دم ما دم أي ما هو abin mamaki karamcin karamcin raji- mutumin abin mamaki karamcin mutumin kaga a rabina na maf'ul bihi masu ne ai ko ta sai fa'ilu ismul fi'il mudari wal amr fa'ilin da yake zuwa na ismul ismul fi'il mudari fa'ilin ismul fi'il mudari da amrin sa to fa'ilin sa shi ma wujuban ne ma bamir mutasil na wujuban mutace uffin min al kadhib uffin min al kadhib fa'ilin shine atabajjaru ana shi ana ne shi ka share wannan bamirin shi ka share ana eh ana uffin min al-kadhibi kaman ka ce ana atabajjar min al-kadhibi ni din ana taqdiruhu ana atabajjar kaman ali ma'anahu istajib wa- wa- wa- wa fa'ilu ismi ismi ismi al-fi'l shine anta ai istajib ya Allah ko يستجيب أنت يا الله أنت سينا قرشي ونحو حمدا للكريم حمدا للكريم حمدا للكريم idan wani misali ya zo ce maka ka rika yaban wanda yake maka eh maka karamci sai ka ce hamdan lil karim ai ihmadil karima to kaga nan me zaka share kenan anta hamdan lil karim qiyaman lil baiti ku ta- tashi ka je ka- ka tarbi ka tarbi wato ah, wannan wa yake da suna makwabcinka ai qum qiyaman lil baiti wannan kaga mahzufu amma wannan gaskiya far'i ne kaga da wannan fa'il ismul mudari da kuma wannan hamdan lil karim far'i ne na antan nan babil ghaiba kaga dai na kuma babil ghaiba ne ai anta antum hum da sauransu babil mutakallim kai afwan da ko da ko babil ghaiba ko dai huwa ko anta amma idan ka yi misali ka ce qum qiyaman ko kuma ihmad hamdan lil karimi to yanzu ya zama ba taukid yanzu ya zama ba ba ba ba, ba mazdar ne wanda yake fa'ilinsa mamili ne wujuban ba an fahimta sai zama hamdan tauhidi ne kawai ai an gaba mun gaba insha Allah ta'ala to to ko ko yi magana kan damirin fasili shi ma damirin fasili damirin sha'ani wata abin ba ku gane ko kun faɗa shi kawai ina ji na faɗi shi ai ba sai sai ku rubuta to sai fa'ida ka fi sa fa'ida shi shi bai kawo ba fa'ida amma wannan an gane wannan an gane shi na farko muka ce ah, khala da ada da hasha in ka ce حضر الطلاب ما عدا زيدا فاعل ضمير ده مستتر وجوبا تقديره ko dai huwa ko hiya ko hum din wanda abin da dai ka sh- ka share abin da kake magana an fahimta a wannan shi ضمير غيبا ne aula sai kuma laisa wala yakunu al-istithna'iyya wannan shi ma taqdirin sa ضمير غيبا ne huwa ba'dhuhum ko hum ba'dhuhum an gane sai fa'il na na ma af'ala shi ma ضمير غيبا ne taqdiruhu huwa sai kuma fa'ila ismul fi'il mudari ko al'amr kamar su utin ma'anahu ana lamirin da bashari shine ana istajib anta sai kuma hamdan lil karim qiyaman lil zuwari ko qiyaman lil dayfi wa abuna bashari shine anta shi ma zamir ne na mukhaba so sai ba- fa'ida anta sai bamirul fasli ضمير الفصل لا محل له من الإع- من الإعراب وفائدته أن ما بعده خبر لا تابع من التوابع لا خبر وفائدته أن ما بعده خبر أنا كش من شيء وأنت- ba gashi mun ce wa ana tawwabu ba muka ce wa ana huwa tawwabu a tawwabu kaga khabar ne ai ko ko dai khabar lil li ma'dhufi mubtada al-thani ko kuma khabar la mubtada al-awwal ko shi ne muka ce wa fa'il anna ma ba'da wa khabarun la tabi abin da ake kawo wannan saboda kar kai tsammanin cewa shi wannan al-lamun da ka kawo ba khabar din sifa ce ta shi shi wanda wanda ya gabace shi haka mun huwa Allahu Rahmanur Rahim misali Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min misali wannan kaga duka abin da ke fa'i zuwa wajen al-bilamun nan shine ainihin awwal din da aka faɗa to shi ko ana kawo ta ana tawwabur rahim Allahu al-Ghani misali in ka ce addinin nasiha misali wannan in ka faɗa amfanin wannan shine ka fahimci cewa wannan ba tabi'i bane ba sifa bace ba ba wato ba yana ƙara labarin labarin aibul awwal bane yana labari wato yana bada siffarsa a'a yana bada labarin sa ne to shine shine wato abin da fa'idatu anna ma bada khabar la tabi fa inna hadha la huwa al-qasas al-haq qasas jam'i ne kuma ko ko ko ko kufr ne eh eh qasas to kaga eh qisas shine jam'i qasas ba jam'i bane kafa sun ba dama in aka ce ka bibiye labarin mutum shine shine kasa din ai bari a tambayi malam malam arrazi ne ne mai hukumar siha القصص في جمعي القصص بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار اغلب اغلب عليه قاعد ابن ده فدا ce alƙasas ƙasa alaihin khabara ƙasasan kaji kai ƙasa alaihin khabara ƙasasan wal ismu aidan alƙasasu bil fathi وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه تا- ذلك هو الخسران المبين ذلك هو الخسران المبين كذا وأنه هو ضمير الفصل له fa- me ya fa'idan zamir fasili fa'idan su shine al-hasr wal qasr wal istihqaq wal ikhtisas wannan shine fa'idan sa kace addini huwa nasiha ai addini ma ku shine nasiha kuwa an fahimta eh wannan shine fa'idan sa in ka kawo in ba kawo ba za ka kaddara sai kuma damirin sha'ani wa ta'bim shi kuma wannan yana zuwa ne a farkon jumla saboda ta'biman ta saboda ta'bimi sai ce nan huwa Allah- huwa alladhi khalaqa lakum ko dai zama damirul fasli ko bamiru sha'ani ka ce huwal amiru qadimun sarki shi ne sarkin gayi na zuwa shi ne ɗanɗan mazan Allah nan dai kaga yanka girman ta nan fa cewa shi shaidar taka ba karba abu bane huwa min rasulillah kaga to kaga wannan huwa ana bamiru sha'ani wa ta'bid a sha'ani shi ne a ta'bid shi ne girmamawa Ah, shi wa- in ka ce zaidun huwa munqaliqun kaga wannan huwa fasli ce in ka ce huwa zaidun munqaliqun yanzu kana girmama sha'anin sa ne ko sha'anin zuwan nasa huwa zaidun mufariqun to wannan fadin fara alaka ya musa inni ana Allah innahu ana Allah ya musa innahu ana Allah wannan innahu din zamir fasil je ko zamiru zamir sha'ani innahu ana Allah da fa inna la ta'mal absar fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur فإنها فإنه ضمير شأن هو ضمير الفصل ضمير شأن شيء ضمير شأن شيء أي أي إلى خبر بيان أي باب wannan wannan ya musa wannan kira akai kawai me aka fada shine innahu ana Allah kaga shine jumla ce musadafa dama duk wata su ai duk duk suna me yasa me yasa ma aka mishi aka hamza ta inna aka mata wasali kasa saboda maqul qawli duk wani maqul qawli jumla ce musadafa an fahimta yawwa ba kawo eh ai shi a farko jumla yake zuwa Ko- da kaga ina kiyasi na ai ai ai lamiri yazo a- ba a farko ba To amma sai aka kawo shi a farko saboda tanwiha wa ta'ziman wa wa- wa tanwiha li sha'ani a girmama sha'aninsa ce huwa Allahu allazi fa'ala kaza kaga wannan wato baka bukatar sai ka amma tsakanin qul huwa Allahu ahad wannan huwa Allahu wannan shi ma dai yana girmamawa amma kuma wannan bamir fasul ne saboda kar a kawo Allahu kuma a kawo al-ahad huwa Allahu qul huwa Allahu ahad okay wannan ma shi ba idan Allah guda shi eh amma dai galibi abin abin da ke faruwa kenan eh to ina ne mu shiga mu shiga al'alam al'alam shine suna na kiranye suna na kiranye shi ke bi ma wato bamiri a wajen galibin nuhat ko mu canza to bari mu canza wannan suka ce al'alam fil lugha al-jabal wuce al'alam a yare shine wato aljabal wawan yake dutse ko arraya tuta ko al'alama ko alama duka wannan ma'anarsa ce wa fil istilah amma a yaren nahwu abin da suke magana ismun yu'ayyinu musammahu ta'yinan mutlaqan shine suna wanda yake fayyace wanda aka kira wannan aka kira shi wannan suna din fayyacewa sakakkiyar fayyacewa ai da kai da kai ba tare da an ba tare da wani sharadi ba ko wanda bai da cewa a ce sai an kawo shi wani abu sanar zai zama an san shi sabani na kira na kira an kace raqabatul mu'mina an dan fayyace amma kaza muqayyad ne wannan fa akhraja bi dhikri ta'yin nakir nakira sai kaga ya fita in da misali wani zai zo ya ayyana nakira din wannan kaga ayyane ba kai daga baya amma shi anani suna ne wanda baya bukatan wani wani ta'yin ne al-mutlaq mutlaq ta'yin wato ina ta'yin mutlaq له رجل كتاب قلم فكل من هذه الاسماء duka waɗannan sunaye shay'un zai shiga cikin abubuwa da yawa walaysa muayyanan ba a fayyace ba wa bi dhikri al-itlaq amma idan aka faɗi al-itlaq a sake akhadha bi qit al-ma'arif kaga ya fitar maka da ragowar bangare da ake da shi kal mudmar wa ismi wa ismi al-ishara wa ismi al-mawsul kaga ya fitar maka da shi saboda shi wani allazi da waye kaga duk suna buƙatan wato su ba sake suke ba kaga mawsul zai koma wurin wani ismul ishara zai koma wajen lokacin ishara ne mamiri zai koma wajen wajen wajen asalin shi al-ismul mubhar da aka da aka ba ba shi ba amma shi suna zaidu baya kowa wurin kowa shi a karan kansa ne kawai shi malami to shi shi na shi ke bima gawa'ir malamai suka yi sabanin cewa shi ne a arafin ma'arif wanne ne a cikin baba a cikin wato tsakanin shi da baba'ir suka fi ya fi nuna wato ya fi tsayuwa da kafansa to galibin malamin har suna faɗan huwa din da ma sai su yi su suka bi sai ban yana cewa Allahu ne Allah da jalala kuma kuma malaman shari'a ma galibi sun fi kawo dishi asma'u lahi dukan dukan su dukan su wato arafun ma'arifin arafun ma'arif sannan sai ababair sannan sai a'lam wanda suke ba ba annabawa ba wanda suke afwan ba ba sunan Allah ta'ala ba kun kun kun da wannan din kun sai ba wai bayan ya rasu an gaishe a mafarki wannan gari a mafarki wannan ba wai zuwa ya kawai ke yi ba wannan mubashir ne in dai ba wa shari'a wani aka kawo ba ko wata bid'a aka kawo za a ce dami ba dan kai kara su an ganka a wani kama mai kyau an bada labari ba komi to an gan shi da aka gan shi aka shege sai aka tambaye cewa me ka samu wajen ubangijin ka ce na samu an yafe min ke saboda me aka yafe maka saboda ce la'anni ja'altu a'rafa al-ma'arif lamba jalala saboda na sanya a'raful ma'arif shi lafzin ana an tarjima me a'raful ma'arif shi a'raful ma'arif a wajen shi ne Allah eh to kaga da malamai hatta sana'a da za a shi kaman sana'a ce ta duniya amma su ne mala'ika suke da sana'a ba kaman mu ba me yasa suke cewa al-dhama'ir su ne a'raful ma'arif saboda dhama'ir suna da karfi na ta'ayini da taksisi in ka ce huwa ai in ka ce shi din dole yana nuni zuwa ga wani abu da aka sani bitayini wa taksis sabanin in ka ce zaidu a iya yiwa a ce zaidu ne na ɗorayi ba zaidu na na sabon titi ba kaga shi kowa da yake da zama da suke da shi na taksisi da kuma ta'ayini ya fi na alami karfi wannan shine da babban dalilin su shi ba da ma taksisi ake tarihin da ba taksisi ake tarihi da kuma shi abdamayar akwa ta ayyana wa taksisan min al'ala to amma dai kamar da muka faɗa asma'ullahi ta'ala wa la tahtaju ila ta'rif ita ar-rahman kawai an sani ar-rahim an sani dan haka ita ce a'rafu al-ma'arif sannan kuma sai abdamayar sannan kuma sai sauran a'lam sa biyu baya wa yanqasimu al- al'alam ila ismin wa kunya wa laqab ila ismin wa kunya wa laqab ya kasu sun kasu kashi uku ko dai zuwa ga suna ko kunya yaji ce alkunya shi da abuwa da umuwa nan ko laqab suna kamar zaidu da amru muhammad ahmad kaga wannan duk- duk suna ne kunya wanda yake an yi maka kuma yana nuni zuwa gare ka abu huraira waye waye da sauransu laqab kamar al-faruq as-siddiq ana haka laqabi ne ma ash'ara al-madha aw ad-dab والمراد بالاسم ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعمر والكنية ما كان في أوله أب أو أم نحو أبو محمد وأم المؤمنين واللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين والفاروق أو ضم كأنف الناقة وينقسم إلى مرتجل ومنقول ya kasu zuwa ga wato murtajal murtajal shine wanda kawai wato aka je aka yi mishi aka kira aka da aka ji laraba suna faɗa ba su ɗauko shi daga wani abu ba wa manqul da kuma abinda suka je suka kira shi zuwa ga wani abu al'alamul murtajal ma lam yusta'mal illa fil alamiyya shine wanda ba a yi amfani da shi ba sai a wajen kiran yan baki ɗaya kawai na hau zaidun sa'adu kamar zai da sa'adu zai da sa'adu suna ne alami wai ba a cira shi ba a cira shi zuwa ga wani ba amma shi ba amma sa- su'ad sa'adu ba ba daga sa'adu bane zai ba daga aziyada wannan ma'i wal baraka ce ba to me yasa suka faɗa wannan magana ce galibi suna faɗa cewa larabawa ne wai har waɗannan ba sa amfani da shi a wata ma'ana sai suna kawai su'adu ne galibi su ma suna kawo ma kumba shi ne wanda aka yi awwal awwal ma utliqa aw wudi'a min awwal wad'ihi yawa min awwal wad'ihi suke fal min awwal wad'ihi inna mastu'mila inna mastu'mila fil alamiyya tun farko lokacin da aka fara fayi da shi ayi abin da suka faɗa tun farko to waje ga farko abin da ibn taymiya ke faɗa kenan to waje ga farko ai shi aka ittifaqi wani dutse aka tsaya aka ittifaqi aka ce wannan shine farko to nabi ya zama jazi kuma wata bid'a ne suka kusa kusa aka masu balaga bari mu gama bari mu gama sai guji eh amma dai abin da suke cewa shine ka kamar zaidu daga aziyara da annaba da albarka ne amma ba a samu larabawa suna amfani da shi ba a abin da ba suna ba kamar sa'adu su ma sunan mace kaga shi ma ba a samu daga daga daga wato wannan ne ah, wa- sa'ada da- da sa'adu shi ma ba a samu larabawa suna amfani da shi ba akan suna kamar hamdan kaga daga alhamdu ne to duka dai an ɗauko shi ne ya fihi ضرب من الاشتقاق ولكن العرب لا تكاد تستعمله بل لا تستعمله إلا في العلمية فقط إيه. وعلى- العلم المنقول شيء ما هو الذي استعمل في غير العالمية شيء أولا شيء أنا سيد أكبر أطير شيء أفرقها الأمر أو نأبو ثم نقيل إليها زي لك باقي أكو أكثر شيء أو أنت سنة آه والنقل إما من صفة كوية لك صفة كما حادث duk wani mai himma mai mai noma mai aiki tukuru shine harif harifin hammamu ba an ce ko duk adam harifin ne hammamun ba eh to kaga wai kaga ai da ta an fa lafazin alharfu ai akwai shi ana ana bayyana ita kamar awun mazal ko mazal kamar fabul aka mutum suna fa fabul ko adlu misali kaga da ta ana bayyana shi a wani abu aw min ism- min ismin ko daga suna min ismin jinsin ka asadin a ce ba wani dan adam saboda karfin sa asadin aw min ismi maf'ulin ka mansub aw min jumla fi'liya na na wato ta'abbaqa sharra aw min fi'li madi shammar aw fi'li mudari'i ya'ishu asali da tun da ana amfani da abubuwa a wasu abubuwa daban amma daga baya sai aka yi suna da su to wannan ne a nan ne suke dauko magana wani majalisar a ce a yi amfani da suna fi ghairi ma wudi'a lahu yi da biya abin da ke magana ce a fi ghairi ma wudi'a lahu wa je gani wannan kawai mu ɗauka musulmi min asalibil arab akwai wanda larabawa ya yi yawa a wajensu suna suna wato sarrafa shi a wurare daban-daban kamar su ya'itu din kamar su yazidu din kamar su kaza kamar su kaza akwai wanda kuma larabawa bai yaɗu ba suna amfani da shi a wajaje da daban-daban kamar su hamdanu su ma hamdanu an kaga daga daga alhamdu ne Eh, zaidun daga daga daga aziyada da wannan ma wal baraka ne ko saboda haka kaga ah, shi ma dai fihi babu min al-ishtiqaq saboda haka mu mu- eh, to ba ba- ba da kirji ba da kira yin tafiya baki ɗaya ba na nafiyul majas okay amma yana yi Ah, ثالثا اسم الإشارة na uku kuma shine wato suna wanda yake ake nuni zuwa gare shi ko dai is- ko dai ishara hisiya ko ma'anawiya ko dai hisiya wanda ake ganin shi gashi kurkuru yace hada baitu hada bari hada biba yana nan kuwa a da suna nan ana kantawa yanzu Eh. yanzu yanzu- yanzu- yanzu an girbe shi ko na ana yi har yanzu ko Eh. ya kama karbuwa ismul ishara huwa ma dalla ala musammahu shi wanda ke nuni zuwa ga wato abinda aka yi aka yi masa shi wato mai daukar sunan nasa bil isharati ilaihi a kafin mu da shiga shi al-ismu huwa ainul musamma ko ko dalilu ala musamma kasa ce ta tafiri wannan ba suna za ka ce Ahmad shi Ahmad ɗin shi ne ni ko kuma dalili ne wanda yake nuni ni zuwa ga zati na kan wannan bazai aka yi bid'a ba ba wani ya sabbih isma rabbika ba dan isma rabbika nan ana ana tawassuli ake da sunan ko kuma tawassuli ma ubangiji ake yi kuma shi sunan ubangijin shi shine ubangijin ko ubangijin shi daban sunansa daban
alama ne asalin in kun duba sarihu sunna na at-tabari yana sakarci ne kawo wannan magana ta kanta dama yan bid'a ne suka kawo bid'a ne su ba mutane aiki sakarci ne tsabanta saboda in ka ce ina neman ina neman ina tausaya sunayen Allah tsarkaka ai ba kana ganin mu shi daban sunansa daban ba ka aifin shi ne to amma yanzu baka iya cewa wannan a- alifu lamlam hakuri shi ne Allah wannan suna ne da yake nuna ma mai sunan dalilin alal musamma ne ba shi ne ainihin musamma ba alisim laisa huwa ainihin musamma walakin lahu dalilin alal musamma inda shi ne tafsirin da ibn taymiya yi ai wannan mutum fada ba dan shi ba da mun fada bid'a iri iri yayi kokari ba ba wai ba wai ya zo da abin da malamai ba zo da shi bane amma kusan an samu wasu lokuta yadda waɗannan da an share su an an bubbule su an la- an la'anta waɗannan abubuwa kwanan nan na sai set set na na majmu'a na na littafin Abdullahi Gondo kusan na da mujalladi wajen shida in Abdullahi Gondo majmu'atu kutubihi to sai nake ganin yadda su- waɗannan su Abdullahi Gondo inda suka shiga waɗannan abubuwan ba su- ba su wasa a bincike ba kuma a lokacin a wasu dalilai sun kakkare su abubuwa sun kakkare su duk ba su bincike waɗannan abubuwan ba wasu abubuwa za a ga kawai za a ga ya zo ya share abinsa yasa ba daidai bane ka zo ka ce wai wani zaka share musu cewa lalle ba sashi da ashariyanci ba wannan abu ne wanda ke hakika tana baya abin nan lokacin da ne rufuta da digiri na farko a kan shi Usman nayi abin da na faɗa gani ce ai ba daidai bane ka zo ka ce za mu share cewa ko bai dari ko bai ashariyancin ba ba daidai bane amma dan dan yayi sai zama mugun mutum kuwa saboda abubuwa da yawa ke sa su yanzu kamar mu ne da kuka muna muna bokan nan duk iyan mu sai akwai wata- wani mugun dabi'a ne mugun sai mu dauka duk iyan ka kuma wata wani kuskuren wallahi sai bayan wasu shekaru hamsin dari wani zai ga cewa ai da to amma in ya ga cewa ga a yanda muka mun rayu mun rayu karkashin turawa da tasirin turawa mun rayu ne wato karkashin kasa ga yanda muke fama ga yanda muke to sai ya mana uzuri in iya da kirki in ba sai kirki ga mun shikenan sai mu ma zai yi mana kudin goro Allah ya kyauta saboda kawai da abubuwan ku ce ma Allah ta'ala ni'ima malamai suna cewa ilimin ibn taymiya kamar mu'ujiza ce ta annabi shi kansa kuma karama ce shi ma a babinsa domin ya- ta ta kare ta fuku baqatal bashar ai shiga cikin a ce ya tara irin wannan ilimuka da hakiki da ya rika yi wannan wani abu ne wanda ba a samu gani ba gaskiya duk da shi ba a san wani mutum irin sa ba A kusan karama ce a wurin mazala fa mu'ujiza ce sannan fa ubangiji kuma wato lukufi ne wa wannan al'ummar irin sa dan da addini kawai ke da an shari zai abubuwa su lalace Eh, to ana ta rigima waye wali waye ba wali ba waye waye kaza kaza yace a ka ga ka ku bata ku lokaci allazina amanu wa kanu yattaquna shikenan Allah ya yarda abin sa shi da shi haka yake lamarin sa shi in da yana yana magana so da ba za ka ga kamar yana bi shigan ayoyin Qur'ani haka duk kusan ma ayoyin hadisai da Qur'ani ga duk alfa alfa na sa shi ke fada shi shekul islam kenan ce ismu umum madalla ala musammahu bil isharati ilayhi bayan ta yin ishara تقول مشير الى زيد مثلا هذا هذا زيد kuke magana wannan هذا انما يعود الى زيد فيدل لفظ هذا على ذات زيد وعلى اشاره تلك الذات zuwa ga nuni zuwa ga wannan zatin wa huwa mabniyun da'iman ko yaushe zaka samu shi mabniyi ne illa idza dalla ala musanna mudhakkaran aw mu'annathan sai dai idan yayi nuni zuwa ga muzakkar musanna muzakkar ko mu'annath to shi ne ba mabniyi ba fa innahu yu'rabu i'raban musanna to ana mishi da i'rabi da da i'rabi na musanna a ce haza ne a ce ko a ce hazaini an fahimta amma in ba haka ba duk sauran mabniyai ne in ba musanna na muzakkar da ko mu'annath ba abin kai bajin ko fa yarfa bil alif wa yansabu wa jarru bil ya'i aqsamu ism al ishara idan muka matsa hannu zamu iya tsartawa ina gurin kuma kar ya zo kuma ai ta gudu gudu da ba zai amfani ba amma dai mu ci gaba aqsamu ism al ishara rabar suna wato sunan ishara ينقسم اسم الإشارة إلى ثلاثة أقسام نفر كوشي ما يشار به إلى مفرد أبن ده شيء أكي إنه متن أبو تيلو ده شيء له هذا محمد هذا محمد وأنا ها نبي في إشارة كو ذات يا هو للتنبيه لي وأنا ذلك في إشارة ما يشار به إلى مثنى أبن أكي نوني زوا مثنى لا وهذا للمحمدان هذا للمحمدان فأتي هذا لمحمدان بقى ما يشار به الى الجمع أظن أكي إشارة ذوها بجميع نهو هؤلاء المحمدون وكل من هذه الأقسام ينقسم إلى مذكر ومؤنث ذكر ولا لم ربنا من سن كسوزوا ذوته مذكر ومؤنث نفرقوا شين ما يشار إلى المفرد هذا للقريب هذه للقريبة ذلك للبعيد تلك للبعيدة هذا نقص نمجي هذه نقص مجي ذلك نقص آه نليسا تلك نقص ta kusa ta nesa wannan shine inda itlaq kenan amma yana canzawa zalika shi zan ka koma wajen malamai zaka ce hadal kitab kawai ana wani lokaci qad yunazzalu الشيء القريب منزل البعيد وبالعكس انا هكا او كمان كمان shekara shekara ya kaga ta da nisa amma saboda wani lokacin ka zo kace shekara fa kaman gobe ne nan wannan shekara ɗaya ne ake magana ba shekara uku kaza ba kaza ka ce wannan shekara mai zuwa kaza ai ka nazzalta hu manzila alqarib wa qala ta'ala hadha nuzuluhum yawm ad-din wa qala ta'ala tilka ayatul kitabi mubin ana lil ba'ida amma in ka koma wajen tafi zai kasance hadhihi al-ayat tilka ti اسم اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب haka suke faɗin sa ba shi ma ya shafi musanna abinda ake nuni zuwa ga musanna da shi hadha lil musanna al muzakkar lil qaribain hata lil musanna al muannath lil qaribatayn ma take da ha ta'ala qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn hatayn hada shi kaga ya fiye da mu'rab ba hatani ba hatayn ismu ishara lil musanna al qarib sifa majrura bil ya' ذلك المثنى المذكر للبعيدين قال تعالى فذلك برهانان ذلك فذلك ذلك اسم إشارة شيء واتو لا مذكر للبعيدين وانت سكي كسر وانت سكي ليس بجولا ذلك اسم إشارة للمثنى البعيد مبتدا مرفوع بالالف لانه ملحق بالمثنى والكاف للخطاب ذلك itakum nawa take lilmusanna almu'annath lilba'idatain bai kawo misali ba amma dai za ka iya kawowa sai jam'i sai ja abuwan la isharu bihi al jam'i abinda ake nuni zuwa ga jam'i din haula'i li jam'i al muzakkar wal muannath al qaribaini na kusa qala ta'ala qalu inna haula'i la dallun ulaika li jam'i al muzakkar wal muannath lil ba'idaini wa qala ta'ala ulaika humul mu'minuna haqqan wal musharu ilayhi ala thalath maratin kaga dai abinda dai ake nuni zuwa gare shi da abinda zaka nuna abinda za ababen da ake nunawa suna da mataba guda uku akwai qarib wasat ba'id akwai wanda suke ne nesa na wanda yake bai nesa ba bai kusa sosai ba sai kuma ba'id wanda yake nesa a kai na canza fa qarib na kusa wasat wanda yake tsakarakiya ba'id na nesa fal qarib yusharu ilayhim bima la laysa fihi kaf wala la shi wato qarib shine wanda ake ba ka musu wannan kafin ko lamu a ce za hadha hadhihi zi wal wasat bima fihi al kaf wahdaha wanda aka kawo zaka kafin kawai wal ba'id ma fihi kaf wal lam ace zalika larabawa ce da wannan aidan ba mu da magana da su ko wannan ganin mu shiga ko a kwana dai mu kwana al'adad ne dai watakila in muka shiga to sai mu yi da sauki Ah, in muka gama adadin a gobe to insha Allah gobe za mu shiga ba za mu yi da irabin waɗannan waɗannan waɗannan abubuwan da suka kawo ba Sun- dama dai tamarin ne amma dai in za mu ɗan bi ɗaya ɗaya bayan ɗaya haka sai mu ɗan fasara ya kuke gani ajin da yau bashi kamu da kuɗa mu kanmu ko Eh, eh, ka ka zo kuma an ce abun yi yawa kuma sai sai sai na baya mun- eh, na gaba mutum da na baya a bashi a can a asmaul masula insha Allah za mu kai insha Allah gobe muka fafata irin irin na yau sai a je eh? za mu kai adad ai ba ma'adar ban Allah don Allah ya samu muka yi in dai har mun gama awa ɗaya da ɗan minti goma ya ishe mu to za mu shiga waɗannan da ma da ma eh a kuma fara ba da wuri ba ai kamar yadda aka ai kaga yau an jajjazo a su sosai na shafi da muka yi ko yau yau an nan ja shi wannan kaga ai ba nan waɗannan masu ga sanan ga sanan wanda suke kawowa mai tuka kawai zamu dan masara shi sai mu da ya rabu sai ku kayan ku a kowane
Eh?
ya kai nan kuɗi baji ba to zai ba zai yi a kan da da zai yi tafi wani mutu da da shi zai yi ba shiga da ɗin ba ba shi adadin adadin shi ma ya da yawa wallahi eh adadin shi kansa ai kaga iskali ne da shi ya daga cikin abu- abubuwa masu masu ciwon dalibai tuwo a ƙwarya to yana ganin kuma tsaya ɗin da ko mun yi awa ɗaya da aminti ashirin ba da aka ta ba komi insha Allah muka zo inda ya zagi alhamis duba abinda muka da Allah ya ba mu lada abinda muka kusa da Allah ya fi mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد على ثلاثه يا رب تم الهيري على ثلاثه كل من دك الشر على ثلاثه دغا دغا مكر الدين على ثلاثه دغا دغا مكر الدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين